الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa da muka haɗu daidai wannan lokaci wato bayan sallar asubahi kwatankwacin karfe shida da kwata na safe a waccan nan safiya ta alhamis ɗaya ko talatin ga watan rajab an sanar da ganin wata ne? talatin kenan ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da uku ga watan march shekara ta 2022 miladiya a wannan aji namu mai albarka mu'assasatul manar li ahibbatil mannan lil ilmi wat ta'abbudi wal ikhlas wadda ke nan salafiya street namba na goma sha biyu a nan tudun jukun a zaria muna gabatar da karatu ne na musamman a haɗakar ajujuwan wannan makaranta ko waccan nan makaranta mai albarka ta yadda muke karanta littattafai guda biyu littafin farko wato adabun nufus na al'imam abubakar muhammad bin hussein al'ajurri allah maɗaukakin sarki ya masa rahama littafi na biyu ma'arikatu shekani ma'abanil insan na wakai dubni abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya masa rahama so in ba manta ba a karatunmu na jiya karatun adabun nufus mun tsaya shafi na 251 za mu tashi kan wannan shafi a hadisin farko da malam zai fara ambatawa haka ne ko akhbarana muhammadun qala sana abu bakrin jafar sana abu bakrin jafar ibn muhammad al-faryabi قال ثنى المسيب بن أبي وضيح ثنى المسيب بن واضح قال ثنى ابن المبارك لا لا يا الكريم ثنى ابن المبارك عن حيوة بن شريك عن أبي حاني الخولاني عن أمر بن مالك عن فضالة بن أبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله بن المبارك يا جد جمال منسى حيوة بن شريح شيكما دا جمال منسى أبو حاني الخولاني شيكما دا أمر بن مالك shi kuma daga fudala fudala tubni ubaidin fudala tubni ubaidin Allah ya kare yadda a gare shi ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kul na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina cewa almujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jal wanda ake kira mujahid wanda yake da lada irin na mujahidai shine mutumin da yakan yi jihadi da ransa mayaƙi shine wanda yakan yaƙi zuciyarsa wajen hana ta abin da Allah ta'ala baya so ya ɗora ta kan dukkan abin da Allah ta'ala ke so wannan hadisin al'imami ibn al-jauzi ya ambace shi a cikin ya fitar da shi a cikin littafin zammul hawa shafi na talatin da takwas من طريق ابن بشاباتو بشران يتي حدثنا أبو بكر العجري به أشرا أتكوانا للتافي dambul hawa wadda na yi ishara a kansa a jiya wata ake kira mujahidi shine wanda zuciyarsa za ta karanta masa wani abu mare kyau amma sai don kwafar da ita ba zai daidai ya aikata ba zuciyarsa tana jin kasalan aikata wani abu mai kyau amma sai ya zaburar da ita ya saba mata sai ya aikata wannan abu wannan mutum ya fi dukkan mujahidai wato ya fi duk wani mai kokari kokari ƙoƙarin da za ka yi Allah ya kalle ka a matsayin mujahidi shine jihadun nafs na cikin nau'ukan jihadi jihadun nafs yadda akan yaƙi kafirai don ɗaga addinin musulunci sama a don kwafar da kafirci a ƙasa jama'a cikin nau'in jihadi kuma akwai yaƙan su son zuciya ka yaƙi zuciyarka daga wani abu mummuna da take karanta maka ka yi daga kasala da dankwafewa da rashin karsashi kan ayyukan alkhairi. Allah ya taimake mu. Hadisi na biyu a khabarna Muhammad ibn al-Husayn wa haddathana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad bin Sa'id sana al-Husayn ibn al-Hasan aka ce sana ana nufin haddathana abbreviation ne. Al-Marwazi an ba'an ibnul mubarak yana nufin abdullahi ibnul mubarak sana allais ibn sa'ad lais ibn sa'ad abokin imam malik al-imam allais ibn sa'ad yace haddathani abu hani al-khawlani an amr ibn malik an amr ibn malik al-jambi حدثني فضالة بن أبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع من غيركو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وتمائكين الله يا فداء هجم بنقوانا يتي ألا أخبرك بالمؤمن annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yace wa fadalatu ibn ubayd in baka labarin wane ne ake kira mummuni man ammana nasu ala amwalihim cikakken mummuni wanda Allah ta'ala zai karbe shi a matsayin mummuni shine wanda mutane suka amince masa kan dukiyoyinsu ba zai cuce su ba in sun bashi amana ba zai ci ba in an bashi tsaro ba zai taɓa dukiyar mutane ba. Cikakken mummuni shine wadda ba zai taɓa kayan al'umma ba, baya cin dukiyar kowa. Wal muslimu, wadda kuma ake kira musulmi, man saliman nasu min lisani shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa, bai masu ƙazafi, bai su kansu, bai zaginsu. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. mujahidi kuma shine wanda ya kokari ya dankwafar da ransa ya dankwafar da kansa ya tasayin ma Allah da'a in gane ko duk da zuciyarsa ba ta so ba ta son fitowa sallar jama'a ba ta son sallolin farle da na nafulfuli tana jin wahalan azumi amma zai dankwafar da ita ya tursasa ta sai ta yi wal muhajiru wanda ake kira muhajir wanda yake jira man hajarar zunuba wal khataya shine wanda ya nisanci zunubai ya nisanci alhataya gane ko lafazin alhataya wato jam'i ne na khati'a alkhati'atu zunubi sai a yi masa jam'i a ce alhataya muna da khata'u wanda yake nufin kuskure ana masa jam'i a ce a khata' muna da alhati'atu wadda yake nufin zunubi ana masa jami'a ce hatsaya da haka cikakken mummuni jama'a shine wadda baya cutan mutane baya tamfara su baya cin riba ba zai cuce ka ba in kai mu'amala da shi cikakken musulmi kuma shine wadda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa baya gulman su baya sukar su mujahidi kuma shine mutumin da ya kokari wajen ya ga cewa baya sabawa Allah kuma yana bin Allah mai hijira kuma wadda ake rubuta masa ladan yin hijira shine mutumin da ya nisanci zunubai an gane ko wato kaga duk waɗannan ana baka manyan alamu ne in kana so ka zan cikakken mummuni wadda ubangiji ta'ala zai karbe ka a matsayin mummuni sai ka tarbiyyantar da kanka baka cuta in kana so a karbe ka a matsayin musulmi sai ka tarbiyyantar da kanka baka zagin mutane baka su kansu mujahidi kuma ko da baka samu dama ka fita ka yaƙi kafirai irin yaƙin da sabai suka yi na badar da uhudu da yaƙin hunainu ba to kawai ka yaƙi zuciyarka ya zanto baka aikata zunubai baka kallon abin da Allah ya hana a gefe guda kuma kana iya ƙoƙarinka wajen bin Allah in kana so ka samu ladan da sahabbai suka samu na hijira na barin garin makka su kyale dukiya da dangi da 'ya'ya da duk abin da suka mallaka suka koma suka tare madina don gina addini in kana so ka samu lada irin nasu to ka nisanci zunubai ka nisanci saban Allah wannan hadisi ne ingantacce hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda wato al-imam al-marwazi a cikin littafin zawaidu zuhd ibn al-mubarak ya ambaci wannan hadisin nan ba hadisi na 826 hadisi ne ingantacce alhamdulillah yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na uku akhbarana Abu Bakr qala wa haddathana al-Faryabi sana Muhammad ibn al-Musanna sana Abdul A'la an Ma'mar an az-Zuhri عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي ليس الشديد بسرعة mai ƙarfi ba wai shine wanda yake da ƙarfi har kawai irin na hoga wanda zai take ka duka ɗaya ka watse ba wannan ba shi ake kira ƙarfi ba ƙarfi wanda zai kama turke ya fige wannan ba shi ne ƙarfi ba ƙarfin da mutum zai ja da baya ya tsalle ya kama reshe ya yaga wannan ba shi ne ƙarfi ba ƙarfin kada mutane yayin kaukawa yayin dambe ba shi ne ƙarfi ba kalu mashadid suka ce ya rasulallah in ƙarfi ba shi ne ƙarfi irin na bikin buga irin ƙarfi na hogan da shago da ɗan dunawa ba in ba shi ne ƙarfi ba to me ƙarfi ya rasulallah sai ce alladhi yamliku nafsahu inda al-kadhibi ƙarfi shine wanda yakan ya mallaki ransa sanda ya fusata sanda ya fushi kun san fushi nau'i ne na hauka to amma duk yadda ya fushi to yana da tarbiyyar da zai iya tarbiyyantar kansa ba zai wani abu na hayaniya ko harmagaga ko surgududu ba za a gan shi a natse yake shi yasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tarbiyance mu yace duk sanda kai fushi kai maza kai alola an gane ko in kai alola sai ka ji fushin ya sauka kaɗan to kai sallah raka'a biyu in ka ji fushin ya ƙara sauka to karanta alƙur'ani mun gane ko kana yin fushi in kana tsaye ne ka zauna in kana zaune ne in ka fi sata to ka kwanta hanyoyi ne na don kwafar da fushi har kar kai wani abu da za ka zo kai nadama mafi yawancin waɗanda sukan yi aika-aika in sun yi fushi za a ga daga baya sun dawo sun yi nadama me yasa kaga an hana a yi saki yayin fushi al'imami ibn qayyim yana da littafin hukumu talaqil kadaban hukuncin sakin mutumin da ke cikin tsananin fushi ba a so ka zartar da wani abu a lokacin in kana cikin gida ne in kai fushi to sai ka fita ka fita gida in kana rumfar kasuwa ne in kai fushi to sai ka bar wurin mun gane ko ka iya dankwafar da kanka lokacin da kai fushi to wannan yana nuna kana da ƙarfi amma matukar ka hassala ka fusata ka hau sama kai fushi to za ka zartar da abin da fushin ya hukunta maka to wannan kai rago ne baka da ƙarfi mai ƙarfi shine mutumin da yakan iya tankwara zuciyarsa bayan ya fusata to wannan kuma ɗabi'ar an fi sa ran a same ta wajen ɗaliban ilimi don Allah mun fahimci wannan da kyau haka in kana zuwa majalisun alkur'ani a kana zuwa majalisun karatun hadisi karatun fikihu to ana buƙatar fushinka kai ya rika ta'asiri ka yi wani aika-aika a gidanku ko a layinku ko a anguwanku ko wajen sana'arku sai ka zubar wa dukkan ɗaliban ilimi ire-irenka da mutunci wannan abin da za ka yi na rashin kyautatawa sai shafe ka ya shafi hatta malaman da ke karantar da kai sai duniya sai ta kalle ka a matsayin wani ne wanda yake zuwa karatu a wani wuri wadda ba a kwaban shi ba a nuna mashi abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba a ƙarshe sai ka zo ka shafi da'awa ta musulunci a ƙarshe sai ka cutar da addinin musulunci a ƙarshe sai ka cutar da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato da an kalle ka a matsayin ɗalibin ilimi in ka je kai wani aika aika kai wani aiki na alawadarai to waɗanda suke nesa daga hidiman ilimi sai su ɗauka e to ai dukkan ustazai haka suke ai e e dukkan mai zuwa karatu haka yake ai tuwon ɗan islamiyya haka yake sai zama ɓarnan da ka kawo ma hidiman da'awa ta fi gyaran da ka kawo mata yawa da Allah mun fahimci wannan da kyau da haka matukar kakan ɗauki littafi ka je makaranta sau ɗaya a mako yanzu ka zama ɗalibin ilimi sare ake ka zama yadda ka san soyayyen nama haka ne soyayyen nama daga nesa kaga za in ana soya nama me kake ji kamshi da ka dan matsa kusa sai ka ji kana so ka dan taba tun aka baka yanka ɗaya yanka bi shi ko me zaka ji zaka ji daɗin shi a baka to wallahi haka ake son ɗalibin ilimi zuwa makaranta ya zama da an ganka sai ka bada sha'awa a wurin a ma'aikata ne a tashari ne a a wata secondary school ne a duk inda kake sai aka kana bada sha'awa sai wani sai ga kai wannan yana son ya mu'amala da shi da ya jawo ka kusa sai ya sa ka cikin dukiyarsa ko hidimarsa to so ake ji daɗin hudda da kai an gane ko amma daga nesa ya hange ka a matsayin natsatsi ga Kano State Kasa wato ga riga Kano State Kasa ga damanga ga kube ga dara duk ka sha mutumin kirki a zahiri haka amma in ya jawo ka kusa sai ya hudda da kai sai ka zama kaman kunama daga nesa dai ga ta nan jajajura ka tana ba da sha'awa amma aka matsa aka ce to bara dan dauke ta ai wasa da ita to kaga ba a san ɗalibin ilimi ya zama kamar kunama kullun hisabi za ka ra'a kanka shine Umar dan Hattab da yazo yana tarbiyyantar da al'umma kan wannan fahimta je ku karanta wannan littafi mai albarka Zammul Hawa Umar dan Hattab duk sai ya baka ka'idoji al-Imam Ibn Jawzi duk sai ya ruwaito waɗannan ka'idoji cikin wannan littafi ɗaya daga cikin ka'idar gata Ibn Jawzi yace haddathana Sufyan ibn Uyayna عن جعفر بن رقان عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب عمر ان الخطاب يا بعد قاعده يدا ذاك زونا لا فيها الدنيا نن yace na daya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu duk ranar duniya kaiwa kanka kididdiga kaiwa kanka hisabi kafin ran gobe alkiyama Allah ya sa mala'iku su ma yanzu gari ya waye da ka farka mai ka fara yi masallaci ka zo da ka kare sallar asuba mai kai karatu ne na je da ka kare karatu sai ina sai kuma mai sannan mai sannan mai har zuwa rana ta fada duk sanda ka kwanta haka yanzu ka gama hidindumin ka na yini to ba bacci ne a gaban ka ba tukuna a a tuno abin da kai tun daga lokacin da alfijir ya keto me kai a a sai me a a sai me a a sai me daga nan sai ka raba biyu in ya so sai ka samu littafi nan ayyuka ne kyawawa tun wadda kai tun bullowan alfijar nan ayyuka ne munana ayyuka kyawawa kana sa sa a ɓangaren dama munana kana sa sa a ɓangaren hagu shi kenan sai kalla sai ga wanne ya fi yawa to a ranar sai kai wa kanka hukuncin wuta in ka ga ayyukan sharrinka na yini sun fi na alkhairinka na yini to kenan inda mutuwa kai aka yi maka hisabi da yinan sai a ɗauki ayan ba amma man saƙulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya sai ka ce to yanzu a yinin wace ce babarka wace ce uwa kenan hawiya a'a ka kyautata aikinka na alkhairi sun fi yawa to fa an tafi ishatin radiya hisabi za ka yi wa kanka sai umar dan hattab ya ce wa zinu an fusako ku yi wa kanku au kabala an tuzana lakum kafin a auna muku fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gada domin wallahi in kana haka za ka samu sauƙin hisabi ran gobe alkiyama an tuhasabu an fusakum yawmal qiyama wa tuzayyanu lil ardil akbar yace ku tsaya ku yi kwalliya saboda za a bujurto da ku gaban Allah babban bujurtowa yawma tuqraduna la takhfa minkum khafiya ranan da za a kawo ku gaban Allah ba wani abin da za ku iya boyewa Allah duk ɗalibin ilimi ya riƙa kansa shafi kullum kaiwa kanka ƙididdiga don Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu to kaji jama'a wannan shine mai ƙarfi kuma hadisi ne ingantacce sai ce a khabarna abubakrin sana abubakrin abdullah ibn muhammad ibn abdulhamidi alwasiti sana yaquba ad-dawraqi sana abdurrahman ibn mahdi عن مالك بن أنس عن الذكري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الكذب هذا من كرنت أنكم أخبرنا أبو بكر وثنا أبو محمد بن سعيد ثنا محمد بن حبيب لويني المصيصي ثنا أبو الأحوصي عن سعيد بن مسروق عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشديد ليس الذي يكلب الناس wallahi mai ƙarfi ba shine wanda yake iya kada mutane yayin kokawa ba in za a yi kokowa in za a yi dambe a ce shi ibola ne buke mutane yake yi in za a yi dambe a ce ai shi wani ɗan dunawa ne doke mutane yake wannan a musulunce ba shi ne mai ƙarfi ba kun gane ko mai ƙarfi ba shi ne wanda ya fi ƙarfin mutane yayin dambe ko kokuwa ko makamancin wannan ba wannan ba shi ne mai ƙarfi ba walakin na shadida man ghalaba nafsa in an ce a shadid mai ƙarfi shi ne wanda ya fi ƙarfin zuciyar shi kun gane ko in ka ga mazinaci ya ji yayi zina da shi da zuciyarsa wanne ya fi ƙarfi kenan zuciyarsa ta fi ƙarfinsa an gane ko zuciyarsa ta fi ƙarfinsa a'a abubuwa guda uku duk ana so su zanto gabawa na ɗaya ana so kai bawa ka fi ƙarfin zuciyarka ka zuciyarka ta fi ƙarfinka domin ita zuciya kamar da makaranta a baya amma ratun biso in ka fi ƙarfin zuciyarka to zuciyar za ta kirfa maka kaza hankalinka ya fi ƙarfinta wato kai ka fi ƙarfin zuciyarka sai ka rika tankwara ta ba za ka yi date wannan abin ba wallahi in ka ga ɓarawo yana sata to zuciyarsa ne ta me shine ma aka ji a hausance akan ce Allah sa mafi ƙarfin cikin addu'o'in mutane Allah sa mafi ƙarfin zuciyarmu ko da zuciyar ta kirfa je kai aiki kaza na banza an gane ko to zaka tankwara ta ba za ka yadda ta ba ina fatan mun gane abu na biyu ana son hankalinka ya fi ƙarfin sha'awarka hankalinka ya fi ƙarfin mai sha'awarka kada sha'awarka tafi ƙarfin hankalinka kana da sha'awan kaza kana da sha'awan kaza kana da sha'awan kaza sha'awan nan na kuɗi ne a sha'awan nan na gidan shiga ne a sha'awan nan na kayan sawa ne a sha'awan nan na waya ne na abin hawa ne a sha'awan nan na mata ne duk abin da kake da sha'awar shi to kuma kana da hankali hankalin ya fi sha'awar girma an gane ko sai ka auna ga ƙarfin sha'awa ya taso sannan kuma ga faɗin hankali na auna maka sha'awar wallahi in hankalinka bai fi ƙarfin sha'awarka ba sai ka auri wacce bace bai dace ka aura ba sai ka nemi wacce bai dace ka nema ba sai ka je ka kwashe jalinka kakaf ka je ka sai waya ko ka sai mota ko ka sai shirme don ka burge saboda kana sha'awan ka fantama to hankalinka ya yi rauni sama da me sha'awarka wannan sha'awa sai ta ingiza ka ƙarshe sai ka je ka kwashe jali sai ka je ka gina gida sai ka dawo kai famfam haka kafin wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya sai ga wutan ba gidan nefa nefa yan nefa sun yanki ba ka da kuɗin biyan nefa ka kwashe jalin kai me kana sha'awan kai sai kayi kaza sai kayi kaza so kake ka fanta ma dan jalin naka bai ta kara sai ka je ka kwashe sai ka je ka sai shadda sha'awar taka ce tafi karfin me tafi karfin a hankali ake so ya fi karfin sha'awarka kun gane wannan da kyau sannan ana buƙatar wadatan zuci wadatan zuci ya fi karfin samunka abubuwa guda uku malamai ke faɗi wadatan me ƙana'a ƙana'a wadatan zuci ya fi ƙarfin samunka in samunka ya fi ƙarfin wadatan zuciyarka to ko nawa kake samu ba zai isa ka ba Allah in kana samun miliyan ɗari a yini in ba ka da ƙana'a to buƙatarka ta miliyan ɗari biyu ce kun gane ko to kullum ƙana'a ka tafi ƙarfin me zuciyarka ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a kun ji wannan sai ce inna shadida laysa alladhi yaglibu nasa ai wanda ake kira mai karfi ba shine wanda yake fin karfin mutane ba walakin na shadida man galaba nafsa ashadid mai karfi shine wanda yakan iya kayar da kansa bisa bukatunta fa in qala qa'ilun inda wani zai ce fa alama ujagidu nafsi hatta agliba hatta aglibaha hatta aglibaha yaya zan iya yakar raina har in fi karfinta kila lahu sai a ce masa tujakiduha hatta talazima ada fara'idillahi azza wa jalla zaka yaki ranka ne har ka iya lazumta mata bin farallan da Allah ya wajabta mata wa tantake an ma'asihi ta nisanci saban Allah fa in qala inda wani zai ce sifli min akhlaqi hallati tamilu ilayki mimma la yuhsinu don Allah ka siffanta man ɗabi'un da rai kan karkata gare su wadda waɗannan ɗabi'u ba su da kyau hatta ahdaraha hatta ahdiraha dai in sance su wa amqutaha in fusata in ji haushin su in kiyaye su shine maqatu ka fusata da abu ka ji haushin abin wa ujahiduha wa ujahidaha in yaki abin idza alimtu anna fiha shay'an min tilka al-hisal in san cewa raina tana karkata zuwa ga daya daga cikin waɗannan ɗabi'u don Allah ka siffanta man ɗabi'u marasu kyau da ba a san ran ɗalibin ilimi ta karkata gare su bal ran dukkan musulmi sai ce to in ka faɗa ka sai in ce da kai an gane ko kila laku innan nafsa ahalun an tumakkata kun ga wallahi rai ta cancanci a nisance ta a ji haushinta a yaƙe ta fillahi azza wa jalla saboda Allah wa man makata nafsahu tun mutumin da ya kyamaci san zuciyar shi fi zatin lahi azza wa jalla sai haka saboda Allah kun gane ko rajautu an yu'ammina kullahu azza wa jalla min maqatihi to muna sa ran Allah ta'ala ya amintar da shi daga kusunsa in ka in ka in wato in ka in ka kyamaci zuciyarka to ana sa ran ran gobe alkiyama Allah ba zai kyamace ka ba kun gane ko in ka ji haushin zuciyarka ka ki yadda ka bi ta tata to ana sa ran za ka aminta daga Allah ya ji haushin karan gobe alkiyama ina fatan kun gane amma wanda ya so zuciyarsa ya dakata tata to wannan ya kai kanshi zuwa ga fushin Allah ran gobe alkiyama kaza ruya haka aka ruwaito an gane ko an fudail ibn iyad daga fudail ibn iyad yace akhbarana abu bakrin qala akhbarana abu abdullahi الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري ثناء عبد الصمد بن محمد الإباداني ثناء عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن إياد يقول من مكت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مكته duk mutumin da ya kyamaci son zuciyarsa to Allah ta Allah zai amintar da shi daga ya kyamace shi ran gobe alkiyama qala abubakar abubakar yace fa in qala qa'ilun inda wani zai ce fa bayyin li akhlaqa halqabiha ka bayyana man ɗabi'un zuciya wadda suke ba su da kyau ƙila da ku sai a ce masa hiyal akhlaqul lati qad istawtanat hannafsu wato sune ɗabi'un da zukata sun saba da su walaysa tuhibbu mufaraqataha za ga zuciyarka ta saba da aikata su kuma ba ta son ta rabu da su wa hiya akhlaqun kathira ɗabi'u ne masu yawa idza tasaffa al-insanu nafsahu wajada haka zalika inda mutum zai binciki ran shi zai samu ransa tana nan tattare da waɗannan ɗabi'u wasu ɗabi'u ne miyagu ba su da kyau inda za ka tsaya ka natsu ka kalli zuciyarka ɗaya bayan ɗaya za ka tana da kwaɗayin aikata waɗannan aikace-aikace da Allah mun fahimci wannan da kyau in ka tsaya ka natsu ka kalli zuciyarka to amma zuwa gobe in Allah ta'ala ya raya mu gobe juma'a ko tuwar haka za mu ji waɗannan ɗabi'u waɗanda ake buƙatan duk wani ɗalibin ilimi wallahi ya nisance su bal dukkan wani musulmi da musulma ana so su nisance su zuwa gobe za a lissafa mana su ɗaya bayan ɗaya insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم